الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس bakwai ga watan rabi'un nisani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wanda ya dace da goma ga watan goma miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2024 za mu ci gaba da karatu a cikin wayannan littattafai wanda za mu fara da nukbatul fikar ta alhafiz ibn hajar al'asƙalani rahimahullahu ta'ala satin da ya gabata mun tsaya ne akan muƙaddima ta shi alhafiz ibn hajar rahimahullahu da yake magana akan cewa wato an samu rubuce-rubuce a wannan fanni na mustalahul hadis tun daga zamanin da da kuma yanzu ya ce rubuce-rubuce sun yawaita a kai to shi yasa shi ma sai ya yi gurin cewa kamar yadda ya yi bayani cewa ɗaya daga cikin 'yan uwa wani ya roƙe shi a wato ya yi talfisin waɗannan babuka gaba ɗaya a cikin littafi wanda yake takaitacce wanda za ka iya haddace shi ba tare da kawo wahala ba ya ce to saboda fatan a ce shi ma ya shiga cikin zirin waɗanda suka yi rubutu a wannan fannin da shi yasa shi ma sai ya ɗauki alƙalami sai ya rubuta wannan littafi ya same suna nukhbatul fikar wato ya reraye fannin gaba ɗaya a cikin wannan ɗan takaitaccen littafi wanda za mu gaba ya da yawa duk da kuma in za a tsaya a yi masa karatu na sharhi da bayani to babu shakka za a ɗauki dogon lokaci ana magana a kai to za mu tashi inda mala yake cewa fa'aƙulu ya ce ina faɗa wannan ina faɗa tashi ce shi ibn hajar al'asƙalani ya ce alkhabaru imma an yakuna lahu turukun بلا عدد معين أو مع حصر أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد tumala a nan yana bayani ne akan abin da ya shafi wato kashe-kashen hadisi kaga bai ma tsaya kawo tarifin hadisi ba da ake nufi da hadisi saboda rubutun ya yi iya kokari ne ya takaita abubuwa ya wadatu akan abubuwan da suke da mahimmanci sauran ba sai ya kawo ba to shine sai tafi kan bayani akan nau'uka na hadisi duba da yadda yake saduwa zuwa gare mu daga sahabbai zuwa kanmu to sai ce alkhabaru wanda alkhabar yana nufin alhadis to su malamai sun yi kokarin bambancewa me bambanci tsakanin alkhabar da kuma alhadis wasu suna cewa duka abu ɗaya ne abinda ake nufi da alkhabar ko alhadis shi ne ma udifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min qawlin aw fi'lin aw taqririn duk wani abu da za a jingina ga annabi a ce ya yi kaza ko ya faɗi kaza ko an yi abu a gabansa ya tabbatar to wannan shi ake kira ana kiransa da hadisi to shi ma khabar yana da wannan ma'anat wasu kuma suka ce a alhadisu ma ja'a anin nabi idan an ce hadisi shine abinda aka samu daga shi annabi la an gairihi banda abin da ya fito daga waninsa a ƙa'ida in ka ce a cikin hadisi to abinda kwakwalwa za ta hararo shine abinda annabi ya faɗa ko ya aikata ko suka ce amma alkhabar shine ma ja'a anin nabiyyi wa an gairihi wato abinda aka samu daga annabi kuma da waninsa kila daga cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'in wannan duka ana kiransa da alkhabar kama al'asar shi ma sun masa wannan ta'arifi don lafuzan uku ne alhadis alkhabar al'asar to shi ma al'asar wasu malamai sun masa wannan ta'arifi eh amma suna cewa ba a itilaƙin ɗin shi ana nufin hadisi illa bil ƙaidi sai dai ka ce ja'a fi asarin anin nabi ya zo a wani asar daga manzon Allah amma in ka ce ya zo a asar kuma ka yi shuru ka yi itilaƙi to wannan yana ishara kan cewa maganar ta wani ce ba ta annabi ba ce to almuhim alkhabar sun ba shi wannan tarifin wanda shi alhafiz yana cikin abin da ya zaba in an ce alkhabar yana ɗaukar abin da ya zo daga annabi daga waninsa shi yasa sai ya zaɓi lafazin alkhabar bai zaɓi lafazin alhadis ba sai ya zamo kenan bainahuma umumun wa khusus lafazin alkhabar a ammu min lafzul hadis lafzul hadis a khassu min lafzul khabar ina fatar an gane idan ka ce alkhabar to ma'anar ta fi gamewa gaba ɗaya ya shafi hadisi daga annabi ya shafi maganganun sahabbai ya shafi maganganun tabi'ai ya shafi maganganun tabi'u tabi'i Allah ya samu na fahimta to bayan haka sai ke cewa imma an ya kuna lahu turukun to ya kasu kashi-kashi shi hadisi duba da saduwan shi zuwa gare mu akwai hadisin da za ka samu yana da hanyoyi da yawa yana da hanyoyi da yawa ma'ana rijalu su yake nufi da tsoro yawwa yana da rijalu da yawa da suka roeto shi bila adadin mu'ayyanin ba tare da adadi wanda za a iyakance ba a ce mutum kaza adadi kaza da sauransu to wannan shi suke kira da almutawatir a samu hadisi da yawa an samu dandazon jama'a da yawa sun ruwaice shi ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba mutum uku ba an gane? yawa to abin da ya sa ce bila adadin mu'ayyan saboda akwai malaman da suka ƙayyade shi suka ce yana farawa daga mutum hudu hadisin da mutum hudu suka roice shi wasu suka ce mutum bakwai wasu suka ce mutum goma wasu suka ce mutum goma sha biyu wasu suka ce mutum arba'in wasu suka ce mutum saba'in ina ba an gane to amma alƙaunin rajih shine ba ya da wani adadi sharaɗin da suka sa kawai shi almutawatir a samu adadi na jama'a wanda ga al'ada ba zai yi a ce sun haɗu wajen ƙirƙiro ƙarya ba na fatar an gane kamar a samu mutum biyar an fahimta su haɗu akan ba da labari kuma ba su haɗu da juna ba wannan ya fito daga birnin kebbi wannan ya fito daga sokoto wannan ya fito daga abigga kan giwa wanda ya fito daga bacaka misali to wannan da ya fito aka tambaye shi sai ya ba da labari na fatar an gane cewa ai zaido ya mutu wancan ma da ya fito daga sokoto shi ma ya faɗi haka su ma don ragowar sauran kowa ya ba da wannan labari to haɗuwarsu akan wannan to to kaga al'ada zai yi a ce ƙarya ne tunda ba su ma haɗu ba ballantana a ce a ai shiri ne eh set up ne suka haɗu suka shirya suka abin nan na ba ta gane to sannan a a mataki na sahabbai da tabi'ai malamai sun karkasa shi kashi-kashi wasu suka ce akwai kibaru, kibaru sahaba manya-manya daga cikin sahabbai haka akwai sigaru na sahaba to wasu iya haka suka tsaya amma su tabi'ai an kakkasa su su ma kashi-kashi e, akwai ɗabaƙarsu ta farko ita ake kira a ɗabaƙatul uliya manya-manya daga cikin tabi'ai akwai ta ƙasa da su waɗanda su kuma ƙanana ne amma su ma tabi'ai ɗin ne ba su ga annabi ba amma kuma sun yi riwaya daga sahabbai na ba ta gane to kowace ɗabaka almuhim a ɗabaka ta sahabbai a samu wannan adadin a ɗabaka ma ta tabi'ai a samu wannan adadin haka na ƙasa da su kamar tabi'u tabi'in har zuwa ƙarshen riwaya daga lokacin da aka rufe riwaya sai dai kai ma ka nakalto ka ce wane da wane da wane ya faɗa da fatar an gane kamar daga zamanin wucewar karnin su al'imamu malik zaka ga daga wannan lokacin riwaya ta tsaya mafi yawa inda ta hadisi ce sai dai ta ilimi da sauran abubuwa amma mafi yawa ta hadisi to zaka ga daga kansu sai almajiransu sai almajiran almajiransu sai ruwaya ta ƙari saboda haka a yanzu ba a riwaya sai dai naƙali abinda ka ji wani ya faɗa kai ma sai ka faɗe shi to shi almutawatir kowace ɗabaka kowane aji wajibi ne a samu wannan adadin amma dole ne su haura uku kaga daga hudu abin da ya sama na ba an gane ba a kiran hadisi mutawatir sai ya zamo adadin da ya royace shi a cikin sahabbai ya haura mutum hudu uku zuwa hudu zuwa sama kamar hadisin a man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa a maq'adahu minan nar adadi da yawa wasu sun ce sama ga sahabi 80 sun karwace shi min sahaba daga annabi sallallahu alaihi wasallam an gane hadisi ne mutawatiri haka in ka dawo a ajin tabi'ai to adadin ma ya ninka na sahabban haka na ƙasarsu to shine alhafiz ibnu hajar yake bayani a nan ya ce wani zubin akan samu hadisi turuk wato ruwatu ɗin shi sun kasance da yawa bila adadin mu'ayyan ba tare da iyakancewa da wani adadi ayyananne ba yana ishara kan wancan sabanin da na yi muku bayani an gane ko sannan daga cikin sharaɗin da suka ambata na su mutanen na farko abinda suka faɗa ya zama yana da alaƙa da alhissu abinda suka faɗa ya zan ana iya ganin shi da ido ko kuma ana ji banda abinda ya shafi kwakwalwa hankali na fatar an gane abin da suka faɗa ya zamo ana iya ganinsa ko kuma ana iya yiwuwa ka ce kaji shi ne alhis na fatar an gane shi ne alhis amma abu ne wanda ya shafi hankali tunani ake yi to wannan ba a tawaturi a kan shi na fatar an gane ba a tawaturi a kan shi sai ce au ma a hasrin ko kuma kashi na biyu wani zubin alkhabar ko alhadis yakan zo amma tare da ƙayyade marwaitansa wani zubin tare da iyakanci marwaitansa bai ma fauka lisnaini da adadin da ya haura biyu shi ma akwai saɓani wasu ce wanda ya haura ya kai uku kawai suke ambata to amma nan shi alhafiz sai ce da abin da ya haura biyu yana nufin uku kenan na fatar an gane to shi kuma wannan shi ake kira da al'ahad an gane wanda bai cika wancan sharuɗa ba ko kuma adadin ya yawaita amma bai cika sharuɗin da ake bukata na almutawatir ba kila abin da suka faɗa baya jinginuwa zuwa ga alhissu ko kuma adadin bai kai a ce wato a al'adance ya kuru ba za su haɗu su ƙirƙiro abin da ba haka ba to wannan ko da ruwa ta ɗin sun yawaita to ba za a kira shi almutawatir ba akan sa shi a layin kishiyarsa shine al'ahad hadisin da ya zo ta hanyar wani adadi wanda yake sananne iyakantacce sai kashi na uku wanda shi ma duk yana cikin al'ahad to shi wannan na farko kayan mu shiga na uku suna kiransa da alhadisul mashhur hadisin da yake yayi shuhura a gani duk hadisin wanda yana yana nan da yawa mafi yawa zaka ga ma shine galibul ahadis zaka ga adadin sun suna da yawa amma kuma ba su kai matakin tawaturi ba to shi ake kira hadisi wanda yayi shuhura sai ba dole ne kuma ya zamo sahihi ba sabanin almutawatir shi almutawatir in ka same shi to ba bincike akan ingancinsa amma shi almashhur dole sai an yi bincike an bincike ruwatu din an gane ko yawa kuma ana fara bincike ne daga tabi'ai zuwa abin da ya biyo baya su sahabbai ba a bincike akan adalarsu saboda Allah ya ba da labari kan adalarsu radiyallahu anhu wa radu anhu da fatar an gane so da haka su ba a cewa sahabi kaza da'ifun ne eh ko layyinul hadis an gane ko ko kuma mukhtalit da makamantansu ko sayyul hibzi ba a wannan bincike ana yin shi ne daga ajin tabi'ai zuwa ƙasa to daga nan ake fara lalabin lafiyar isnadi shi wannan isnadi addini ne ba al-isnadu min addini laula al-isnadu laƙala mine ne? laƙala man sha'a ma mine ne? laƙala man sha'a ma ya hadisun yake al'isnadu min addini walawal al'isnadu? aha laƙala laƙala man sha'a ma sha'a wannan yana cikin mukaddima fi sayi muslim magana ce ta abdullahi ibn al-mubarak sananniyar magana ce cewa isnadi addini ne saboda duk abin da zaka faɗa sai a ce ka kawo isnadi wanda wannan kuma ya bayu ne bayan aukuwar fitintinu bayan wucewar sahabbai zamanin tabi'a an samu fitintinu da yawa musamman bayan kashe sayyidina usman to daga lokacin abubuwa suka dinga caccanzawa to duk wanda ya ce annabi ya ce kowa da ya ce sai a ce to asli kawo isnadi na ba ta ranga ne yawwa yana daga cikin hususiya ta wannan al'umma yana daga ciki to sai ce aubihima ko kuma a samu hadisi wanda mutum biyu kawai suka ruwaice shi a kowace ɗabaka mutum biyu a ɗabakar sahabai mutum biyu a ta tabi aiki da ta farko mutum biyu ta tsakiya mutum biyu ta ƙarshe mutum biyu kowace ɗabaka a samu eh to wani ana kiransa da alhadisul aziz eh al'aziz gagarau kenan saboda shi wannan bai da yawa suna ba da misali da hadisin a hadisin anas wanda ya zo fi sahih bukhari wa muslim da kuma riwayar abu huraira fi sayil bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasu ajma'in eh to wannan hadisi ne aziz dan duk cikin sahabbai daga Anas ibn Malik sai Abu Huraira su kadai suka rubuce shi su kadai na fatar an gane haka daga anas daga abdulaziz sai katada su ma su kaɗai suka ruwaice shi shi yasa aka kira shi da al'aziz an gane yawa shi anas ruwaya shi tana cikin muttabaqun alaiha ce amma shi abu huraira riwayar sa tafarrada biha al-bukhari eh ta zo fi sahih bukhari to hadisi ne aziz eh to shi ma ya danganta daga isnadin da ya zo sai a duba a gani yawa kamar wannan kaga sahihi ne sai na hudu a na uku a karkasuwar al'ahad aubi wahidin ko kuma hadisin da ya zo ta hanyar mutum ɗaya mutum ɗaya a samu hadisi mutum ɗaya ruwaice shi a ɗabakar sahabbai a ta tabi'ai kamar sanannen hadisi inna mala amalu bin niyat na fatar an gani duk cikin sahabbai sai da na umar shi kaɗai ruwaice shi da isnadi sahihi an gane shi kaɗai ya ruwaice wannan hadisi banda shi babu wani kaga mutum ɗaya ke saɓanin wancan al'aziz kaga anas ya yi tarayya da abu huraira amma a wannan sayyiduna umar shi kaɗai ya tarayya to haka daga sayyiduna umar a ɗabakan tabi'ai ta farko kenan ba a samu wanda ya ruwaice shi ba in banda alƙama alƙama ɗalibin sayyiduna umar ne shi kuma shi kaɗai ya ji wannan riwaya daga gare shi a ɗabakarsa tabi'ai ta farko ta tsakiya kuma ba wanda ya karɓe shi daga shi alƙama ɗin sai muhammad ibn ibrahim shi kuma shi kaɗai ya karɓe shi a taimi shi yana daga cikin ɗabakar tabi'ai ta tsakiya na batar an gane a ɗabakar tabi'ai ta ƙarshe sigaru a tabi'i na kenan ba wanda ya ruwaice shi daga shi muhammad ibn ibrahim a taimi sai ya haya ibn sa'id al-ansari to haka hadisi daga kan shi ya haya ibnu sa'id al-ansari daga kan shi aka samu adadi mai yawa suka yi ta ruwaita hadisi kaga a ɗabakar sahabbai mutum ɗaya sai na umar a ɗabakar tabi'ai kasan farko mutum ɗaya shine alƙama a ɗabakar tabi'ai ta tsakiya mutum na biyu muhammad ibnu ibrahim at-taimi a ɗabaka ta ƙarshe ta tabi'ai mutum na farko mutum ɗaya shi ne yahaya ibn sa'id al'ansari to daga kansa aka dinga samun daga tabi'ut tabi'ina suna ta ruwaita hadisan adadi mai yawa to wannan hadisi ne garibi shi ake kira hadisi garibi ko kuma hadisu wahidin hadisin da mutum ɗaya ruwaice shi na batar an gane yawwa shi ake kira da hadisi baƙo ba wai ana nufin wanda ba a sani ba idan kanka ɗauka an ci hadisi ba ko sai ka ce ai ba a san shi ba to kai ne ba a sani ba ina ba ta ranga to wannan hadisin waye bai san shi ba zai yi wahala ka samu hadisin da ya yi shi shuhura ko ba haka ba to kaga ashe ba wai ana nufin hadisi garibi wanda ba a sani ba da mafi yawa malaman zaure waɗanda ba su da matsalawar hadis haka suke fassara haza hadisin garibin sai su ce baƙo ne malamai ba su san shi ba to ya kai suka kawo shi a littattafai Allah ya gafarta musu to da yake mafi yawa ba su da ido a wannan fannin sai a samu jarrabawa to yanzu wannan abin da ya faɗa shine zai mana sharhi ya ce fal'awwalu kaga kason farko shine in ma an yakuna lahu turqun bila adadin muayyan al mutawatir shi malamai ke kira hadisi al mutawatir kuma shi al mutawatir al mufidu lil ilmi al yaqini shi yana fa'idantar da ilimi na yaqini ma'ana tabbas abin ya faru saboda haka kamar shi wancan hadisi man kazaba alayya ina fatar an gane to yana fa'idantar da cewa kada'an annabi ya faɗi wannan magana ko shak ko tantama babu saboda an samu tawaturi kuma tawaturi ma na allabzu wal ma'ana domin da ma'anat da lafazin duka wannan adadin na sahabbai haka suka ruwaito shi akwai wanda za ka ga kuma an ɗan samu bambanci kawai ma'anar ce aka samu haɗuwa kamar hadisin shafa akan kofi na fatar an gane haka malamai na cewa mutawatir ne amma ma'anan lalabzan saboda kowane sahabi da yadda ya ruwaice shi wannan ya ruwaita da lafazi kaza wannan ya ruwaita da lafazi kaza amma duka dai abin da suke ɗauke da shi shine tabbatuwar shafa akan hufi sabanin wancan man kaza ba alayya muta'ammidan da ma'anar da lafazin kowa haka ya jiyo daga annabi na ba ta an gane to wannan kenan amma bi shuruɗihi idan shi mutawatirin ya tabbata da sharuɗansa wanda mun ka ambaci wasu daga cikinsu na fatar an gane yawwa shi suna cewa shi almutawatir to matsayinsa in ka karyata harafi kwaya ɗaya a cikinsa an gane kamar man ka zaba man ɗin nan sai ka ce man ɗin nan kai baka yarda da annabi ya faɗa ba to ka yi ridda harafi kwaya ɗaya na almutawatir ko ka ce a kai kana ganin ba man annabi ya faɗa ba ba mimu ya faɗa ba kila an ya ambata to wannan malamai suka ce ridda ne kabar musulunci wasani na biyu shi yasa kake ganin suna faɗa wannan akan alkur'ani saboda shi alkur'ani kulluhu mutawatir an gane labzan wa ma'anan wa harfan wa shakalan wa nuqtatan duk abin da ka gani cikin qur'ani to haka ya zo daga annabi tun daga kalmar farko ta bismillah bi din nan da ba ta gani to haka ta zo daga annabi kowa haka ya ji ta so haka in kai inkarin wannan digo na basmala to kai ridda kuma daidai yake da kamar ka karyata alqur'anin gaba daya saboda alqur'ani kulluhu mutawatirun shi ba ya da ahadi ya fatar an gani to amma na akwai wata matsala ta mai mahimmanci su 'yan bida'a da suka zo mafi yawancin 'yan bida'a kusan ka iya cewa ma sun haɗu akan wannan da suka zo sai suka kasa hadisai musamman a babin aƙida duk abin da ya shafi aƙida in ba wannan na farkon ba almutawatir to ba sa yadda da shi shi yasa kaga suna karyata hadisin yi wa annabi sihiri tare da cewa ga shi ya zo fi sahih bukhari na ba an gane saboda ba mutawatir bane sai suka karyata shi suka karyata hadisin dawowar annabi isa cewa annabi isa ba zai dawo ba na ba an gane duk da wasu malamai na cewa hadisin ma ya zama mutawatir da sauran hadisai da suka karyata musamman galibi na alamatu sa'a dinnan na ga an fatar an gane to su halin sunna da suka zo sai suka saba musu suka ce a babu bambanci tsakanin hadisi mutawatir da hadisi ahad a ko'ina sau da haka in dai abin ya tabbata to shikenan za a yi hujja da shi ko da babin aƙida ne an gane wannan ko? ko da babin aƙida ne eh to wannan kuskuren da yawa daga cikin malamai musamman waɗanda suka ta'asirantu da al'asha'ira don su asal ne min usulihim al'asha'ira an gane ba sa aiki da hadisi a layin aƙida sai ya kai mutawatiri sai ya kai da shi sa sai kaga sun ɗauko hadisi cikin bukhari sai su ce ba su yarda da shi to wannan kuskure ne ba daidai ba ne wasani almashhuru na biyu shine almashhur shine au ma ahsirin bima fawqa lisnaini to shi ake nufi da almashhur wa huwa almustafidu eh kuma wasu malamai sun ce shi dai ake nufi da almustafidu da almustafidu da almashhur duka ma'ana ɗaya ce ala ra'ayi bala yace akan ra'ayina akwai waɗanda suka rarrabe eh da wasu sun ce a shi almustafidu sharaɗi ne ya zamo wato ruwatu ɗin kowace ɗabaka sun daidaita adadinsu ya zamo daidai wa daida a ɗabaka farko in mutum misali uku aka samu to ta ƙasa gare ta ma a samu ta ƙasa gare ta ma a samu uku suka ce shine al al-mustafidu to amma sai mala yace ni ban zabi wannan ra'ayi ba ra'ayin da na zaba da al-mustafidu da al-mashhur duka abu ɗaya ne ba bambanci wasalisu na uku al-aziz shine al-aziz shine na ƙarshe ko au bihima walaysa sharɗan lissahihi khilafan liman za'amahu kuma shi aziz ba sharaɗi ba ne sai iya wanda ya inganta har wanda bai inganta ba ana iya samun al'aziz saɓanin wani daga cikin malamai da ya yi da'awon wannan an samu wasu daga ciki da suka ce a al'aziz duk inda aka samu al'aziz wai sahihi ne da shi ne mala ya ce wannan kuskure ne sai mu tsaya kan wannan gaba a darasi na gaba in mun zo sai mu tashi a kanta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته